بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الله تبارك وتعالى أكون ونا آية من البركة aya ta talatin da biyu a wannan sura ta suratu fadir a wannan yammaci wadda ya kasance ashirin da ɗaya ga watan a ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da uku wadda ya dace da miladiya wato ashirin da biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu allah tabaraka wa ta'ala ya ce sun ma'aurasnal kitaba sai muka ainihin gadar da wannan littafi ai muka ba da shi wannan littafi ana nufin qur'ani allazina safaina waɗannan bayanmu da muka zaɓa wato muka zaɓa min ibadina daga bayanmu wato su ne al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ciki allah tabaraka wa ta'ala ya raba su gida uku ce fa minhum zalimun li nafsi akwai waɗanda suka takaita ƙwarai da gaske fil amali bihi ta wurin aiki da ƙur'anin bitarkil amali ta wurin barin wasu ayyuka wartikabil muharramat da kuma aikata wasu abubuwa na haramci nan sai suka zamanto sun zalunci kawunansu wato za a musu hisabi gwargwadon yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya so daga ƙarshe kuma sai rahama ta riske su na biyu wa minhum muktasidun akwai wanda suka zamanto tsaka-tsaki imana sun yi ayyuka nagari sannan sun yi aiki nagari wanda ya zamanto akwai kuma ayyuka wanda ya zamanto masu muni wato wanda suka aikata sun aikata aiki na nagarta kuma sun aikata aiki mai muni wato nan kuma a fi a galabil auqati a cikin lokuta masu yawa wato nan kuma za su samu wasaufa hasabu hisaban yasira za su samu hisabi wanda ya zamanto mai sauki na ukun su shine wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah akwai waɗanda suka tsere wato cikin aikata aikin alkhairi wato shi aikin alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana suratul hajji cewa ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira ya kwado kai imani da Allah tabaraka wa ta'ala da dukkanin arkanul imani ya zamanto kun bada ruku'i da sujada malamai suka ce abin da ya shafi ibada na farilla da na nafila sannan bayan haka ku aikata ainihin ayyuka na alkhairi wato aikin alkhairi duk abin da zai amfane ka ko zai amfani waninka sunansa aikin alkhairi duk abin da kawar da abin da zai cuce ka ko zai cuci waninka shi sunansa aikin alkhairi wannan sai ya zamanto suna ne wanda ya zamanto ya shamili wato ya haɗe komai da komai wato shi wannan ainihin ayyuka na alkhairi bil itiyani ta wurin zuwa bid'ati ta wurin yin biyayya wa tarkil munkirat da kuma barin abubuwa masu muni wato fi kullil auqati a cikin dukkanin lokuta gaba daya wannan ya zamanto ake hada aiki wato bitta alimi wal irshadi wadda suka zamanto a sabiqun bil khairati za ga ayyukansu akwai hidimar ilmi a ciki akwai hidimar aiki a ciki akwai kuma hidima na irshadi wato shiryarwa zuwa ga tabbatar da al'umma sun tafi akan ayyuka na nagarta wadda zai kai har a shiga aljanna bi gairi hisabin ba tare da hisabi ba waɗannan kuma duka bi iznillahi da izini na Allah tabaraka ta'ala wato bi iradatihi wa taysiri da abin da ya shafi nufinsa da sauwakewa daga gare shi tabaraka ta'ala wannan haka abin ya kasance wannan gadar da wannan littafi da kuma ba wa wasu alawacin istifai akan fiska na ainihin zaɓi daga Allah tabaraka wa ta'ala wannan abubuwa guda biyu huwal fablul kabir shine falala alkabir mai girma a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wato shi ƙur'ani kamar yadda muka sani Allah tabaraka wa ta'ala ya gadar da shi a wurin waɗanda suka zamanto zababbu a cikin bayinsa shi istifai a wurin Allah Allah ya gaya mana ya zaɓi wasu mala'iku sama da wasu ya zaɓi wasu mutane sama da wasu Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi bayan wannan a cikin annabawa Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a Ali Imrana inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin Allah ya zabi annabi Adam alaihi salatu wassalam abul bashari ya zabi annabin Allah annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wa Nuhan wa ala Ibrahim ya zabi gidan annabi Ibrahim da alayensa wato shi ana kiransa abul anbiya'i baban annabawa da ɗansa Isma'ilu da ɗansa Ishaq Isma'il shi kaka ne kai tsaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Ishaq shine kakan Yahudawa wanda shi ya haifi Yaqub Yaqub kuma shi ya haifi su Yusuf da sauransu wato duk dangin ainihin Yahudawa annabawan Yahudu gaba daya ta wannan zirin suka fito wannan sai ya zamanto Allah ya zabe su wato zabi a wurin Allah tabaraka wa ta'ala haka yake yakan zabi wasu mutane sama da wasu wasu mala'iku sama da wasu wasu lokuta sama da wasu wasu wurare sama da wasu akan haka ya zamanto shi qur'ani abin da yasa ya zamanto littafi ne da ake ba da shi ga wanda Allah ya ce zababbu ne a wurinsa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana ahlul qur'ani hum ahlullahi wa khassatu waɗanda suka zamanto masu hidimta qur'ani su ne wanda Allah su ne jama'ar Allah kuma su ne wanda suka zamanto Allah ya keɓance su da abubuwa na fifiko mai yawan gaske akan wannan shi littafi na ƙur'ani za ka gan shi wato littafi ne wanda ya tara duk abin da ake bukata a cikin rayuwa yana cikin wannan littafi ɗin idan an dubi abu janibi na abin da ya shafi imani da Allah tabaraka wa ta'ala neman kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala ya zamanto littafi ne wanda yake kunshe da haka yake nuna mana cewa ga yadda za a yi a samu imani ga yadda lamarin yake musamman a bakara mun karanta amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu bayna ahadin min rusuli aka faɗi yadda imani yake da kuma abin da za a kawo na wurin ba an yi imani da Allah a yi da mala'iku a yi da littattafan Allah da manzanninsa da tashin kiyama da kaddara duk waɗannan su zamanto sun haɗu to an samu yadda ake bukata sai zamanto littafinmu ne na wato na imani a janibi na takarrubi neman kusanci da Allah tabaraka ta'ala abu na biyu littafi ne wanda yake koyar da mu yadda za a yi zamantakewa mai tsafta wato shi'unul ijtima'iyya sociology kenan wadda mutane za zo su haɗu a cikin wannan haɗaka ya zamanto kowa yana da buƙatan ɗan uwansa a tafi akan haka wannan ya zamanto a littafi ne saboda haka ya zamanto ake da haƙƙi hukuku wato haƙoƙi mabambanta a cikin mujtama a cikin jama'a akwai haƙƙin iyaye akan ƴaƴansu akwai haƙƙin ƴaƴa akan iyayensu akwai haƙƙin mata akan mazajensu akwai haƙƙin maza akan matansu akwai haƙƙin makwabtaka akwai haƙoƙi daban-daban akwai haƙoƙi na mabiya da jagorori wato su ga yadda za su yi su ma ga yadda za su sauke wannan haƙƙi da ke kansu wannan shine shi'unul ijtima'iyya wato zamantakewa don zaman sai yayi kyau zaman sai yayi tsafta kowa yana ganin kimar dan uwansa kowa yana ganin mutuncin dan uwansa bayan wannan shine na biyu sai zamanto mana littafi ne kuma na harkan tsaro wato duk abin da zai zamanto wa al'umma barazana a cikin rayuwa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana yadda za a kange waɗannan abubuwa domin a samu cikakken tsaro a cikin wannan al'umma a samu yadda ake bukata domin Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa mutanen makka alkhairai masu yawan gaske amma da ya tashi kamawa sai ya rike guda biyu ya ce mana ad'amahum min ju'in wa amanahum min khawf mun raba su da yunwa mun raba su da tsoro to waɗannan abubuwa guda biyu a haɗe suke duk inda aka samu ɗayan za a samu ɗayan da ya zamanto duk inda aka samu tsoro fitina ya zauna a cikin al'umma ba za su iya noma ba ba za su iya kasuwa ba ba za su iya wani komai wanda zai zamanto abin da yadda za a samu abin da za a ci a rayu cikin sauƙi ba wannan sai ya zamanto an haɗu da matsala na rashin abinci an samu kuma matsala na rashin tsaro to wannan littafi sai ya koya mana cewa duk abin da zai jawo fitina a janibin tsaro to musulunci wato baya rike abin da ainihin bayan hannu na farko sai zamanto yana kiyaye mana abubuwa guda biyar wannan abubuwa guda biyar yana kiyaye mana shi addinin kansa wato ba ra'ayi wa addini karan tsaye ya zamanto an sha an tafi haka kawai ba a sai ya zamanto akwai tsari wato shi yasa duk abin da ya zamanto muzantawa ne a cikin janibi na abin da ya shafi addini ko zagin ƙur'ani ko zagin mala'iku ko annabawa ko zagin wasu abubuwa masu tsarki a wurin a janibi na addini kamar yadda lokacin da salman rushdie ya rubuta satanic verses ya yi irin waɗannan abubuwa haga duk waɗannan abubuwa musulunci yana ba da kariya wato a kansu wato shine janibi na addini abu na biyu shine janibi na abin da ya kasance hidimar rayuwa wato dan adam musulunci na kare masa rayuwarsa duk abin da zai zamanto barazana akan rayuwar dan adam to sai ya zamanto an buɗe wata ƙofa ta ainihin samun ludufi samun ruksa misali mutum yana cikin tafiya ya zamanto bayi da guzurinsa ya ƙare in bai ci mushe ba ba zai rayuwa ko kuma zai rayu cikin wahala sai aka ce shikenan fa man dhurra ghayra bagin wala adin fala isma alaihi duk wanda ya shiga halin matsi ba yana dan ta'adda ba ba yana ainihin zalumi ba to shikenan ya ci mushen har ya samu yadda ake bukata bi ma'ana har ya je garin da ba za su masa wauta ba ya zamanto ya samu abin da zai ci ya binne abin da ke hannunsa shikenan an samu abin da ake bukata saboda tsada na rayuwar dan adam yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabinsa Sa'ad yayi tafiya da ya tafiya kuma shi mutum ne wanda yake da matsala kamar na alaji na sanyi wato in ya kuskure ya ta'amuli da ruwa sanyi zai yakan shiga hali mara daɗi to sai kuma aka samu wani jarrabawa kuma ya tashi a wannan daren da matsala na janaba shikenan kuma shi yake jagorantar wannan tafiya din da aka tashi da asuba sai ya yi taimama sai ya yi wa mutane sallah bayan an dawo manzala sallallahu alaihi wasallam saboda abin da Allah ke gadar masa na ganin mugayyabat yana ganin sai ce ya sa'adu a ta'umman nasa wa anta junubun sa'adu limanci za ka yi mutane kana da janaba shi ke na ce ya rasulallahi wallahi ina da hujja ya ce me hujjar ya ce ƙur'ani ya ce wala taktulu anfusakum inna Allah kana bikum rahiman kada ku kashe rayukanku Allah yana tausaya muku a wannan daren inda zan ce zan taba wannan ruwa mai sanyin ina tabbatar zan halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zarge shi ba shikenan ya zama hujja wannan ya zamanto duk abin da zai yi wa rayuwa barazana wato sai ya zamanto an kiyaye shi ba fa wai rayuwarka kadai ba a'a da rayuwarka da rayuwar wani kana iya kace rayuwar taka ba dame ka ba aiko kace zaka iya wasa da ita to ko rayuwar takan Allah tabaraka ta'ala ne kishinta ballantana kuma har ka tsallake ga wannan gaba din ka je ka ce zaka taba rayuwar wani wazirin abin da ya faru jiyan nan na da ainihin rashin hankali da yara suka yi din nan wannan abu ne wanda za ka yi mamaki a ce a gari gari na musulmi musamman gari irin irin garin nan wadda abin ne almajirin show da fodio da ya kafa garin nan ko kuma a ce a cikin state capital ba a cikin wani gefen karkara can wani wurin da babu idon ainihin hukuma ba a kuma a cikin ramadan a ramadan din ma a ƙarshen gaban ƙarshe har an fara yin tahajjudi a masallatai ko amma abu ya zamanto aka yi ta sare-saren juna har da kisa har da wasu abubuwa marasa kyau to irin waɗannan abubuwa musulunci shi yasa ya zamanto duk abin da zai shafi rayuwa ba a wasa da shi annabi musa alayhi salatu wassalam rabiyan fada ya je yi rabiyan fada fawa kazahu musa faqada alaihi ya dan mangare shi kawai sai mutum ya mutu amma saboda wannan Allah yana mana girman rayuwar dan adam san da ya bar garin ya bar garin ya yi hijira ya koma madiyana ya shekaru wurin goma yana kiwo ya zama sadakin matar da zai aura yarar annabi shu'aibu sannan aka yi abin da aka yi sannan bayan shekaru aka dawo wannan fa annabin Allah manzon Allah kuma ulul azmi minar rusuli to wannan ya sa don Allah ‘yan uwa a sa hankali kwarai da gaske iyayen yara duk yaron da kace ba ka son wai ya yi kuka kai sai ka yi kuka kai kana ga in ka tsaya wurin masa tarbiyya ka takura masa to ai ko ragon ya takura masa yake ko ko ragon da za a yi suna da shi in an same shi sai a daure shi a hana shi yawo ko ba takura masa ba an takura masa amma saboda kulawan da aka yi da shi sai ya fi sauran kyau sai ya fi sauran kyau duk yaron da ba a masa gata an hada shi da amru da nahyu umarni da hani na addini ba dole sai ya zamanto annoba wato ya zamanto ya cuci kansa ya cuci iyayensa ya cuci al'umma ya zamanto dai kawai wa yadda ka san wani virus a cikin al'umma haka zai zamanto wannan kuma abin da ke faruwan nan yaran nan ba daga sama aka yi ruwan saman su ba za su gama wannan abun ne su koma gidan iyayensu waɗannan irin wannan fitina haka ya fara faruwa a maiduguri lokacin da aka fara wannan hidimar boko haram ɗin nan a gama rashin hankali a gama komai yara su koma gidajen iyayensu su kwana wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske mu san haka ko mu yi wa kanmu gata kowa ya san kiwon da Allah ya bashi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa Allah ya bashi kiwo kuma Allah zai tambaye ka akan kiwon da Allah ya baka a yi aure a hayayyafa manzo Allah zai alfahari da mu hadisi ne amma ba an ce ka haifi yuyuyu ba ba quantity ake magana ba quality ake magana waɗanda za su iya irin wannan abun akwai shirya a lamarinsu to wannan mu tsaya kwarai da gaske mu bibi irin waɗannan abubuwa ya zamanto mu san yadda abun yake kuma kowa ya ga ta ina zai taimaka ta wurin dakile irin wannan fitina ɗin yawwa ba wanda da zai fito daga waje ya zo ya mana wannan aiki hidimar mu ce ta mu ce kuma dole mu tsaya mu ga mun nemi mafita akan haka wannan ya zamanto musulunci addini ne wanda yake bada kariya akan abin da ya shafi addinin kansa da abin da ya shafi rayuwa na dan adam abu na uku yana bada kariya akan abin da ya shafi wato a lamari na hankali duk abin da zai zamanto mukaddarat abubuwan da zai bata kwakwalwa zai jirkita lamari to sai musulunci sai ya haramta shi musamman a yanzu an san irin yadda wannan abu ya zamanto mana fitina har yanzu wato yaduwa na abin da ya shafi kayan maye a cikin mutane ba wai magana wani an ce kayan maye sai ya dauka giya ake nufi a'a duk abin da ya jirkita hankali sunansa giya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kullu muskirin fa wa khamrun duk abin da ya sa maye sunansa giya yanzu an kawo abubuwa daban-daban wani wani giyan cingam ne cingam da kake ganin sannan haka eh in an saya in an ci sai a bugu wani dan kaman juice ne sai ka gan shi in ba kana sa ido akan abubuwa sosai ba sai mutum ya je ya shiga inda ba zai fita ba abun ya zamanto ya ifsha'i ya yawa a cikin mutane wannan sai ya zamanto kayan mayan sun yi yawa shi yasa duk wanda kuma ya rabu da hankalinsa ba abun da ba zai iya aikatawa ba wannan shine abu na uku abu na hudu musulunci ya zamanto yana kare mana abun da ya shafi janibi na dukiya dukiyarka wala takulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku bisa cutarwa bisa barna wannan ya zamanto ka'ida na hidimar dukiya tsari ne shiryayye tabbatacce a cikin janibi na addinin musulunci shi yasa muke da babi na kasuwanci muke da yadda abin da ya shafi noma zakkan noma noman rani noman damuna da dai sauransu janibi na kiwo da makamantansu wannan shi kuma kan abin da ya shafi kiyaye dukiya kenan sannan abu na gaba musulunci ya zamanto yana kiyaye wa ɗan adam mutuncinsa mutuncin nan ana nufin janibi na iyali janibi na iyali ba yadda mutum zai shiga gida kawai ɗauki iyalin ka shikenan ta tafi ta bata babu dole in ma wani abu ya faru kun rabu da ita ne sai ta gama iddanta wadda yake kanta in ma dai ta yi wata uku in ba ta fara al'ada ba ko kuma ta bar yin al'ada saboda shekaru ta yi wata uku ko kuma an sake ta da ciki an yaba ana hunna ta haihu shikenan ta gama iddanta ko kuma ya zamanto ta yi wata hudu kwana goma in iddatul wafati ne wato idda na na rasuwa na takaba kenan wato ko kuma ta yi jini uku in wadda take jinin ne saboda tana da sauran ƙuruciya sai an gama wannan wai duk don a tabbatar da cewa fa wato adalci yauwa kada a yi kitso akan kwarkwata kada ta tafi tana ɗauke da cikin wani na baya sannan ta koma gidan wani wannan duk ka'ida ne na addini to wannan ya zamanto musulunci wannan littafi yana kiyaye mana waɗannan abubuwa gaba ɗaya bayan ya kiyaye imani ya zo ya kiyaye sha'anin ijtima'iyya ya zo ya kiyaye sha'ani na abin da ya shafi tsaro sannan ya zo ya kiyaye sha'ani na tattalin arziki duk a cikin wannan littafi ya zo ya kiyaye mu mana sha'anin abin da ya shafi wato neman ilimi yadda za a neme shi da yadda kuma za a yaɗa shi intishari a cikin al'umma so idan ka dubi duk wani abun da ake kira wani yanki ko wani sector na na da dan adam yake da bukata wa- littafin nan ya haɗe komai da komai ma farradna fil kitabi min shay babu abun da wannan littafi ya wofintar ya zamanto bai taba shi ba komai yana cikin sa to mu da muke da wannan littafi mu ya kamata a ga abun wato izna abun lura abun da zai zamanto abun darasi a wurin mu har wani ya je ya kwaikwaya saboda aikin a- a- alkhairan da ya gani a wurinmu ba kuma a ce a cikinmu ne abubuwa za su dinga fita marasa daɗi na ainihin neman fushin Allah ta baraka wata ala ba domin shi rayuwar ɗan adam ba abu mai muni ya zamanto an- jinin ɗan ɗan adam ana wasa da shi ana zubar da shi to wannan sai ya zamanto ya cut- an- an cutar da abubuwa masu ah, an cutar da al'umma kwarai da gaske na'am bismillah
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب مهم.
ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير نعم جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير mun fito a wannan aya wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya raba mutane gida uku akwai zalimun li nafsi akwai muktasidun akwai sabiqun bil khairat dukkan su dai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi tattalin samun alkhairai masu yawa masu girma a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya zamanto a cikin alkhairan da za a samu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce jannatu adnin za su samu aljanna ta zama wadda wannan aljanna za a ba su ita za su mal- za su zamanto nan za su shiga Manzo- a abi sa'idin ya karba daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya ce dukkan su kaman suna kan manzila ɗaya ne haula kulluhum bi manzilatin wahida wato da sa- da zalimun da wanda ya kasance muktasidun da sabiqun bil khairati a duk suna kan matsayi ne guda ɗaya na isdifa'i din nan wa kulluhum min alil jannati kuma dukansu ma'abota shiga aljanna ne wato haka Allah tabaraka wa ta'ala ya mustattali yuhallawna Allah tabaraka wa ta'ala ya ce suna yin kawa suna yin ado a cikin wannan aljanna wato fiha min asawira suna sa munduwoyi na ainihin zinari wadda da shi suke ado wa lu'ulu an da lu'lu'i wato abin da ya shafi yakutu da diamond haka suke amfani da shi ta wurin wato ado a aljanna wali ba su fiha harir sannan kuma tufafin da suke sawa alharir ne wato shi harir wani tufafi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a sa shi a duniya haramun ne namiji ya sa ainihin harir amma mata suna iya sawa saboda hidimar su da masu hidimar ado ne amma shi mu- shi mu- a, musulmi wanda ya zamanto mutum namiji shi kan ba zai sa hariri ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sa harir a duniya bayan an hane shi ya sa to ba zai sa harir na lahira ba saboda haka ya zamanto abu ne mai muni kwarai da gaske duk yadda mutum yake da wadata da sai ya killace wannan kada ya yi amfani da shi na'am وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن Mhm.
إن ربنا لغفور شكور نعم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور وقالوا suna cewa aljanna din nan bayan an samu shiga aljanna sai su ce alhamdulillah dukkan godiya dukkan yabo ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala allazi ahallana wato allazi azhaba anna alhazana wanda ya yaye mana abin da ya zamanto damuwa ya yaye mana bakin ciki wato duk abin da zai zamanto ya kuntata ko a duniya ko lahira sunansa hazan saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi wannan hadisi yake cewa a waɗanda suka riƙi la ilaha illallah wato sun kasa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah ibn Umar yace laisa ala ahli la ilaha illallah wahshatun fil qabri wala fin nushuri wato babu ba su ba su da wato haso ba su da wani abin da ya shafi zai zamanto musu damuwa imma a cikin kabari ko kuma lokacin da aka tashi daga kaburbura kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaman ma ina ga da suka tashi a kaburburan nasu sai suna kadi kasa daga kawunan su suna cewa alhamdulillahi allazi azhaba annal hazana wato muna godiya da Allah tabaraka wa ta'ala da ya yaye mana wannan ainihin wahala yaye mana kunci wato aka shigo cikin ni'ima aka zo aka haɗu da wato yalwa na falalan Allah tabaraka wa ta'ala abin da yake sa mutum ya samu aljanna imani da amalu salihi amma abin da ke dawwamar da shi a aljanna niyyarsa na cewa lokacin da ya karbi musulunci ba ya shi- karba ne temporary ba a'a ya karba ne permanent zai ci gaba da aiki wato daga lokacin da ya karba har zuwa ƙarshen rayuwarsa to idan ya koma ga Allah sai Allah ya bashi wannan tabbatuwan gwargwadon niyyarsa kamar wanda ya zama to bai yi imani ba kuma abin da ya- idan da za a tambaye shi yaushe zai rabu da wannan fitina ya karbi musulunci sai ya ce a har abada to shi ma in ya shiga wata sai Allah ya ce har abada wato babu maganan yankewa wannan haka abin yake saboda haka ubangiji ya kasance inna rabbana kasani ubangijin mu lagafurun wato mai yawan gafara ne akan zunubai shakurun kuma mai godiya lidda'ati akan ayyukan da aka yi wato ayyuka da aka yi na biyayya Allah yakan gode wa bayinsa wanta da wa khairan fa innallaha shakirun ali wanda ya kyautata yayi nafilfili a cikin abin da ya shafi janibi na ibada to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya san abin da aka yi ya san kuma bayan ya san abin da aka yi kuma ya gode akan abin da aka aikata wato wannan shi ma wani ƙari ne na falala wannan janibi na cewa shi Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne riko da istighfari wato yana da muhimmanci kwarai da gaske a cikin rayuwa saboda haka ya zamanto manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi duk wuni sai yayi istighfari 70 a wani hadisin kuma aka ce yakan yi ne sau 100 sallallahu alaihi wasallam wannan fa ana magana shi da ma- manzon Allah da sauran yan uwansa manzanni da annabawa ba su fada ma wani abu da su mai suna zunubi babu ba su da shi yawwa su ma'asumai ne yadda ka san mala'iku la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun su ma haka suke ba sa ma tuna sabon Allah tabaraka wa ta'ala ballantana su aikata shi amma duk da haka wato suke istighfari shi istighfari yana da fa'idodi sun kai goma sha shida wato kowanne daga ciki wato zunubi ɗaya ne daga ciki sauran guda goma sha biyar ɗin duk ba maganar zunubi ba ne maganar samun yalwa ne na abin da ya shafi arziki saboda haka aka ce an tambayi wani daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ana neman a wato na kam- kamfan ruwa ya faru ba ruwan sama ya za a yi ya ce ku je ku yi sigifari wasu suka zo suka ce su matsalansu ba su da yalwa ne na wadata wato ba sa samun kuɗi ya ce su je su yi sigifari wani ya zo ya ce shi kuma haihuwa yake so ya ce nan ma ka je ka yi sigifari a'a aka ce to akar makallahu magani ɗaya ciwo ba iyaka ya ce to ai haka Allah ɗin ya gaya mana a kultu stakfiru rabbakum innahu kana gaffara yursilu samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kaga Allah ne ya gaya mana cikin surat nuhin alaihi salam cewa ku nemi isti ku yi nemi gafaran ubangiji domin shi mai gafartawa ne idan ya gafarta muku bayan wannan kuma zai biyo da ruwa midiraran ruwa ma- mai yawa wadda zamanto mamako wadda kuke da bukatansa sai Allah ya saukar muku da shi wa yumdidkum bi amwalin wa banina ya ba ku dukiya bayan ya ba ku dukiyan ya ba ku yawan yaya wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin ya ba ku kuma gonakai masu yawa masu yabanya wa yaj'alakum anhara sannan ya ba ku kuma koramu masu yawa ya zamanto kuna da ruwa wadda za a iya killace shi ma irin wata conservation din nan a killace ruwa wadda za a iya noma ko da noman rani ne za a yi amfani da shi saboda ruwan an same shi mai yawa a wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana astaghfiru summa tubu ilai inna rabbi qaribun mujibun ku nemi gafaran ubangiji saboda shi ubangiji qaribun mujibun bi ma'ana zai gadar muku da samun kusanci da shi in kuna istighfari zai kuma gadar muku da samun ijaba wato karbuwa na addu'o'inku muddin kuna yin istighfari a wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana Allah tabaraka wa ta'ala in an riki ana istighfari to zai zamanto ya jefa wa mutane abin da ya shafi soyayya a cikin zukatan mutane wato wani wani maganin farin jini ne mai zaman kansa shi kuma inna rabbi rahimun wadud Allah ya jefa wa mutum jinkai wato ya zamanto mutane suna da ko ainihin ya shiga zukatansu ta wurin bukatansu jinƙai lamarinsa su masa gudunmawa su masa agaji sannan kuma karka manta wannan sifa Allah zai jefa ta har yanzu shi dama sifan Allah ne tabaraka wa ta'ala inna rabbi rahimun wadud ubangiji mai jinƙai ne wadudun kuma haka yake wanda ya zamanto ma ake son sa mai jefa soyayya cikin halitta to sai ya zamanto wannan soyayyar tsayuwarsa da istighfari sai tasiri a cikin mutane innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda wanda suka yi imani suka yi kyawun aiki sai Allah ya jefa musu soyayya a cikin zukatan mutane to wannan duk yana daga cikin fa'ida na istighfari a wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun wato Allah tabaraka wa ta'ala ba zai musu azaba ba muddin kana cikin su ya rasulullah sannan bayan ka yi intikali Allah ba zai musu azaba ba muddin suna yin istighfari to wanda ya zamanto fa'idodin yana da yawa kwarai da gaske shi yasa wato kuma shi dafa'i ne jalabi ne takarrubi ne ya, ya tunkuɗe fitina ya jawo alkhairi ya kuma ƙara kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala na'am allazi الذي أحلنا دار النقامة من فضله Mhm.
لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب na'am allazi ahallana daral muqamati min fabli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce za su ci gaba da godewa akan wannan alkhairi kamar yadda dama aka sani ibadu biyu suke saura a la- a lahira in an je lahira ba sallah ba azumi ba zakka ba haji ba itikafi ba halwa ba komai saura ibada biyu ibadu biyun nan su ne godiyan Allah eh wannan kan ba za a rabu da shi ba ana ciki kamar yadda aka ci ake yi a duniya haka kuma a lahira ma za a yi na biyu ibada na biyu shine aure yadda ya zamanto a duniya aka yi auratayya aka hayayyafa to a lahira ma wannan auren yana nan wato shikenan Allah tabaraka wa ta'ala zai ya aurawa wato bayinsa na gari mata masu yawan gaske wato wani zaka ga an ce dan wanda ya zamanto bai da mata da yawa dan karami ko wanda ya zamanto adnal adna na can ƙasa shine wanda kamar yake da mata dubu saba'in wannan shine wanda bai da su da yawa wannan saboda irin falala da Allah tabaraka wa ta'ala wato ya yayi wa 'yan aljanna babu wani matsi eh babu wani takura Allah ya yalwata komai da komai wato saboda falalarsa haka take kuma dama duk rahaman da Allah yake da shi ɗari din nan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah tabaraka wa ta'ala yana da rahama ɗari amma guda ɗaya ne ya kawo duniya guda ɗaya guda casa'in da tara duk suna lahira a can za a baje su wannan an ce guda ɗayan daga ciki ne aka tsakurawa hatta dabbobi inda ainihin kaza za ta saka ɗanta ɗan tsako a bisa kuskure in yi kuka sai ta daga kafanta saboda wannan sirrin wannan rahama guda ɗaya wadda aka sa shi yake yake wato naso a cikin halitta wadda Allah zai hallana daral muqamati wadda ya saukar da mu wannan gida wato gida na zama min fablihi daga falalarsa Allah tabaraka wa ta'ala ya zamanto ya saka wa al'umma daga falalarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda zai shiga aljanna da aikinsa ba wanda al- aikinsa zai bashi aljanna shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce masa walau anta ya rasulullah yanzu ko kai yace yace walau ana illa an yatagammadani Allahu bi fabli wato ai bi rahmati sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ya kubance ni da abin da ya shafi rahamarsa da falalarsa to wannan shi da sai zamanto a cikin wannan aljanna la yamassuna fiha nasabun wani wahala wato babu shi a wannan wurin saboda babu taklifi babu kuma neman arziki yawa a duniya dama ɗayan biyu ne ana neman wato saboda taklif abubuwan nauye-nauye da aka ɗora wa ɗan adam ya sauke kaza ya sauke kaza shi yake jawo masa gajiya ko kuma wahalan fita neman abin da za a rayu a kansa to a lahira babu magana sai ka je kasuwa ko sai ka je ofis ko ka je aikin kamfani ko ka je aikin yan fawa duk babu yawa cikin ni'ima ne kawai na Allah tabaraka wa ta'ala ake tafiya wato ana samu a cikin falalan Allah tabaraka wa ta'ala kuma wala yamassuna fiha lughub kuma babu wani abin da ya shafi gajiya ko kuma wani kasawa wato kalal wato wannan babu shi baya bijirowa ma a cikin lamari na ainihin halitta wato na- a cikin lamari na wanda suka samu wannan alkhairi Allahumma jalla minhu na'am والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها Mhm.
كذلك نجزي كل كفور na'am allazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukaffafu anhum min azabiha kazalika najzi kull kafur Allah tabaaraka wa ta'ala yace sannan waɗanda fa suka yi butulci ba su yi imani ba nan an gaya mana abinda mutanen kirki za su samu za su samu aljanna za su yi ado adon ma caɓa ado za a yi na gwalagwalai na ainihin yakutu a sa mun doyi hallau na fiha min asawira min zahabin walulu an wali basu fiha harir to an gama maganan jamala na Allah tabaraka ta'ala za a shigo babi an gama fablo yanzu za a shigo adlu waɗanda suka yi butulci kuma ba su yi imani ba sun kafirci sun yi zalunci wato a kafaru wa zalamu wato dama Allah ya gaya mana walazina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdihim tariqan illa tariqa jahannama wanda suka yi zalunci suka yi butulci Allah ba zai dora su akan wani tafarki da za su isa zuwa ga shari'a ba face sai tafarkin da zai kai zuwa ga wutan jahannama to wannan sai zamanto Allah ya ce wallazina kafaru wanda suka yi wannan butulci lahum naru jahannama su kam abinda aka mustattali shine wutan jahannam la yuqda alaihim ba a hukunci a kansu bi mautin wato bi mauti thanin wato ya zamanto an yi mutuwa na biyu a suna burin dama a ce za a mutu mana in sun mutu suna ga ai sun huta Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai mutuwan da ya ake kuma sun yi faya mutu wato sai su mutu wa yastarihu su zamanto sun huta babu wala yukhaffafu anhum min azabiha sannan kuma ba za a sawwake musu daga azabata ba wato darfata ainin daidai da ainihin kiftawa wato na ido so daya kamman au kaifan wato ta ainihin yawan abin da ake musu da kuma kaifiyar yadda ake wannan azaba wato haka abin yake kazalika wannan abin da aka ambata haka abin yake najzi kulla kafur muke sakawa duk wanda ya zamanto ya yi butulci ya rabu da shari'a na Allah tabaraka wa ta'ala idan shi yasa mala'iku idan yan wuta suka shiga wuta abun mamaki ne a ce an turo annabawa da manzanni duk su zo su yi wannan aiki ko kuma me kawo ku wuta ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallina abu na farko me ya shigo da ku wuta zai ce ai matsalan farko shine ba ma sallah rashin sallan nan shine abu na farko wato abun da za su fara kenan fada cewa su ba su kasance suna sallah ba ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nutil miskin wa kunna naqudu ma al khaidin har dai abun ya lalace hatta atana yaqin fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ba sa ciyarwa wato saboda Allah tabaraka wa ta'ala suna kutsawa da mutane masu kutsawa cikin ababe na bata na ainihin mu masu muni har dai mutuwa ta riske su akan wannan gaba din suka wuce suka koma ga Allah a cikin wannan lamari to abin da kenan Allah tabaraka wa ta'ala zai saka musu da shi gwargwadon abin da suka aikata wato jaza'an wifaqan sakamako gwargwadon aiki wato shi ka'idan Allah tabaraka wa ta'ala kamata zara'u tasulu kamar yadda mutum ya shuka haka zai girba ba mai gangancin da zai tsammanin ya shuka masara idan rani ya zo zai je ya ainihin girbin shinkafa ba wanda zai tunanin haka amma ya san dai abin da ya shuka shi ne zai tsiro kuma shi zai kai mudda na girbi nan kuma sai girbi ya dawo da shi gida na'am wahum yastarikun يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير نعم.
فذوقوا فما للظالمين من نصير نعم وهم يسألكون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير الله تبارك وتعالى a wannan gaba yake za su ce rabbana a ya rabbana ya ubangijinmu yau kan sun yadda Allah ne ubangijinsu a jiya da shekaran jiya ba wanda suke kira sai lata da uzza da manata wannan su ne abin da suke bautawa a cikin babin yau Allah tabaraka wa ta'ala tarayya amma yau sun dawo sun yadda ubangiji shine rabbu wato antar rabbu wanal abdu wato kai dai ubangiji ne kuma ni ne wanda ya zamanto bawa sun tafi akan wannan minwali akhrijna a fitar da mu na'mal salihan za mu aikata aiki na nagarta gairar lazi kunna na amalu wato wani abin da ya kasance muke aikatawa nan ya zamanto suka yi taqyidul amali salih bil wasfil mazkur wato su aka kayyade ko kuma aka yi da baibayi na aikin aiki mai kyau din nan da irin sifan da suka bayar wato abinda suka saba yi kam sunansa ba amalu salihi bane saboda haka abin da za su aikata fa ba aikin da suka saba aikatawa ba ne allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai batun uzuri ya ƙare idan mutum ya je lahira ai uzuri ya ƙare kuma allah bare karbi uzurinsa ba walau alqa ma'azira ko da a ce ya ba da uzurin uzurin ba karɓaɓɓe ba ne a wurin allah tabaraka wa ta'ala allah ya ce awalam nu'ammirkum shin ba mu raya ku ba ne wato lokaci ma ya tazakkaru fihi man tazakkara wato lokaci mai yawa wadda ya zamanto ya kamata mai gargadi ya zamanto mai wa'azantuwa ya zamanto ya wa'azantu ai an kawo wato wa'azi an ka ba ku lokaci isasshe wannan an ce lokaci isasshe din malamai sun yi maganganu da yawa sun ce daga ainihin shekara ashirin zuwa shekara sittin duk wanda ya shekara sittin a duniya to Allah ya yanke masa hanzari gaba daya man balaga sittina sana faqad azara Allahu ilai duk wanda ya kai shekara 60 a duniya in bai bar abubuwa na kaba'ira ba an ce mala'iku za su yi rubutu a goshinsa haza wajhun wato wannan fiska ne wanda ya zamanto la yuflihu abadan wannan fiskan ba zai hadu da arziki ba har abada wannan haka abun yake to saboda haka ko da wani abu na ribibin yaranta ya fisgi mutum in ya kai dai wannan gaba din ya tare kayansa ya dawo wato ya koma ga Allah tabaraka wataala la malja wa la manja minka illa ilaika waja'akumun nazir yakan dauki fassara kaman guda uku zuwa hudu a wani fassara an ce waja'akumun nazir shine ar-rasulus sadiq manzo mai gaskiya abun gaskatawa sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da bayani izan ya ishe ku wato abin da ya shafi hujja na ainihin ku riki shirya abu na biyu Allah ya ba ku wakazal aklu haka kuma hankali saboda haka ma 'yan wuta suke ce in an ce musu to yanzu me ba kukan ba ku da hankali ne me ya kawo ku wuta sai ce laukunna nasmau au naqilu da dai mun ji kuma mun yi aiki da hankali yawa shi hankali wato muhimmin abu ne a cikin rayuwa saboda haka mutum bai kamata ya yi wasa da hankalinsa ba yanzu irin halin da ake ciki za ka ga hanyoyin lalacewa na arabu da hankalin nan kwanaki wani ke ce mini hatta irin irin tep na daɗin nan wacce wadda ake da shi wadda za ka ga sai ke da zare ɗin nan yawa wai har shi ake fitarwa in an sa shi sai a dafa shi in an dafa shi a ruwan zafi wannan wannan kala ɗin wannan pigment ɗin wadda yake mai kamar ruwan ƙasa ɗin na jikin wannan tep ɗin sai ya goge gaba ɗaya ya zamanto fari tep ɗin ya zamanto fari kawai shi kenan sai a kafa kai a shanye ruwan eh ana son a eh dole sai an haukace ai eh mutum yana neman wai shi dole sai ya haukace a bar masu zan za su je su nemi suna tara kashin kadangare eh su kuma wai su ma za su ci wai shi ma yana sa a bugu ka bar wanda za su koma su je su samu masai fit latrine da sassafe su bude shi su kafa kansu wannan ainihin gas din dishe shiga cikin jikinsu wai duk suna neman dai su rabu da hankalinsu wa zai taimaka musu ya raba su da hankalinsu abin da suke nema kenan to wannan ya zamanto annazir yakan ɗauki wato janibi na hankali saboda haka ya zamanto hankali muhimmin lamari ne a addini saboda haka a cikin hujjoji ma akwai dala'il addala'ilul aqliya akwai addala'ilun naqliya akwai dalili na hankali akwai dalili na abin da ya shafi naklu wadda aka ciro ko daga ƙur'ani ko hadisi ko ijma'i ko kiyasi a cikin masajir na shari'a amma hankali muhimmin lamari ne a cikin janibi na addini shi yasa wanda ma ya samu tabuwa na hankali ya zamanto kalamu shari'ati baya aiki a kansa wato sai ya zamanto ba za a masa hukunci ba in ya aikata wani abu saboda shi ba ya da taklifi a kansa wato ainihin alkalami ya sauka kansa annazir yakan ɗauki ma'anan fassaran ashaibu furfura idan mutum har ya yi furfura to an ce an turo masa mai gargadi ya kamata ya gane cewa lokaci ya ja wato ya gyara lamuransa duk da shi furfura kashi uku ne akwai furfura na wadda ya zamanto ɗabi'a wadda ya zamanto wasu haka allah yakan halicce su da karancin shekaru amma suna da furfura akwai kuma wanda Allah ya kan musu wannan wato ya zamanto sun kai shekaru na girma nan kuma sai ya zamanto haza wa ƙarun wannan kuma nitsuwa ne akwai kuma na tension na damuwa e in damuwa yi wa mutum yawa e sai ya fara yin furfura e tension ne e damuwa ne kawai ya yawa irin wannan ne annabi dawud yake cewa allah ka raba ni da mace mai iya jawo furfura kafin lokacinsa ya yi kwarai da gaske Eh, wa min mar'ati su'i allati tuqarribu shayba qabla al-mashibi wato shi annabi dawud ya nemi tsari da abu hudu abu hudun nan ah, ah, imamu zarruq ya kawo mana a cikin littafin sharhin hizbu saifi ya kawo mana cewa annabi dawud yana roƙon allah allah ya raba shi da abu hudu abu hudun nan na farko shine ya ce allahumma inni a'udhu bika min waladin yakunu alayya wa balan allah ka raba ni da aihuwan ɗa da zai zamanto mini azaba duk wanda ka san in an haife shi zai zamanto fitina ya zamanto azaba gare ni ga al'umma allah kada ka bani mene addu'ansa na farko ya ce wa min malin yakunu alayya fitna da kuma dukiya wadda zai zamanto mini fitina ba a ci ba ba a sauƙi haƙƙin Allah ba shine fitinan sannan na uku ya ce wa min jari su'i allazi in ra'a hasanatan dafinaha wa in ra'a sayyatan azaaha da mummunan makwabci Allah ka raba ni da mummunan makwabci wadda in ya ga alkhairi ya binne in kuma ya ga sharri ya yada sannan na hudu na ƙarshe ya ce wa min mar'ati su'i allati tuqarribu shayba qabla al-mashibi da mace kuma mai sharri wadda kuma take sa mutum ya yi furfura kafin ya kai lokacin yin furfura saboda damuwa kuma ya zamanto sun haɗu yadda kasan super gulu ko aradite duk yadda ake nema a raba zuwa za su rabuwa in ma akwai wani wanda yake ga cewa a sallame ta mana a ɗan samu sararawa ce wancan ha baka san wance ba wato shi duk wannan jalalan bai gani ba saboda ibtila'i to wannan annabi dawud alaihi salatu wassalam an ce yana neman tsari akan waɗannan abubuwa guda hudu to saboda haka furfura shi ma yakan ɗauki fassaran wato shi wannan nazir sannan mautul aqarib mutuwan yan uwa makusanta wato shi ma yana daga cikin alaman cewa Allah ya maka gargadi wato naziru ya zo maka mai gargadi ka duba ka ga ina wane ina wanenka ina wasu wane ina su wane makusantanka sai kaga duk sun koma ga Allah tabaraka wa ta'ala to wannan yana nuna maka kai ma sako yana zuwa a hankali wato saboda haka ka dauki mataki fa zuqu fa malil zalimin min nasir Allah tabaraka wa ta'ala ce fa zuqu zai ce musu ku dandani wannan azaba fa malil zalimin min nasir wato azzalumai ba su kasance suna da wanda zai musu gudunmawa zai zamanto a zai musu agaji ya tunkuɗe musu azaba ba an ce 'yan wuta bayan sun yi wannan kururuwa wa hum yasdariquna fi haɗin nan wato suna ta gudun suna neman agaji suna ta hargowa na a taimaka musu ba za a musu magana ba sai sun zauna adadin shekarun duniya sau biyu adadin shekarun da duniya ta yi gaba ɗaya sau biyunsa daga nan sai a tuntuɓe su wannan saboda shi allah tabaraka wa ta'ala wala yusibu saqahu ahad wala azibu azabahu ahad wala yusibu saqahu ahad ta wurin azaba Allah tabaraka wataala ba wanda zai iya yin azaba irin na Allah tabaraka wataala ta wurin sakamako kuma ba mai sakawa irin nashi to saboda haka ya zamanto damar da ake da shi ake son a tsaya a ga an mori wannan damar an amfana da wannan damar domin idan ta wuce wato fursa ce zahabiya dama ce wadda da yawa yanzu misali wannan ramadan wasu dab da za a fara ramadan sun koma ga Allah wasu an fara ba je ko ina ba sun koma ga Allah wasu ana ga yanzu an shiga goman karshe ana ga ai ana nan kwana kaɗan za a shiga hidiman sallah da sauransu ba za su ga sallan ba to wannan haka lamarin yake to saboda haka yadda ka san tafiya ne a cikin jirgin ƙasa kowa ya zo tashansa ya sauka kowa ya zo tashansa ya sauka haka tafiyar take to saboda haka ya zamanto ake yi wa irin wannan lamari shiri bi ma'ana a masa tanadi tanadin kuma shine dai wannan wata zawadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab wato la ayi guzuri na zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala guzurin kuma shine guzurin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala idan an yi guzurin tsoron Allah shikenan wato ba komai duk abin da ya faru wato da sanin Allah kuma Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah la ya'muru bil fashai duk abin da ya faru sai ya zamanto alkhairi ne wato mutum ya rayu cikin alkhairi kuma an masa tattali na alkhairi Allah ya mana gwaggwaban alkhairi mai yawa a cikin rayuwa na'am inna Allah
إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور
na'am inna allaha alimu ghaibis samawati wal ard innahu alimun bi zati sudur Allah tabaraka wa ta'ala ce inna allaha kasan dai Allah tabaraka wa ta'ala alimu ghaibis samawati wal ard shine masalin abin da ya zamanto a abin da yake boye wato duk abin da ya zamanto ya boye a cikin sammai da abin da ya boye a cikin kasai gaba ɗayan su to la yakfa alaihi shay'un babu wani abu komai kankantarsa wanda yake buya daga cikin sanin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya zamanto wato a cikin saninsa ɗabi'arsu ta ginu akan ainihin shakawa akan rashin arziki walau ruddu la'adu limanuhu anhu inda ma an ce su dawo duniya din ai sun ce rabbana akhrijna na'mal na'mal bi ghairi allazi kunna na'mal za mu koma mu yi aikin da ba shi muke yi ba na daɗin nan fa na barnan Allah ya ce ai in sun koma ma abin da za su yi irin wancan aikin ne wato ɗabi'arsu ta ɗoru akan wannan wato janibi na rashin shirya na rashin riko da abin da ya shafi janibi na alkhairi innahu alimun shi Allah tabaraka wa ta'ala haka yake alimun masani ne bi zati sudur da abin da yake cikin kiraza wato ya san abin da ke cikin kiraza ya san abin da kowa yake dauke da shi wato haka abin yake ba abun da yake buya Allah tabaraka ta'ala inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abun da yake buya a cikin sanin Allah tabaraka ta'ala abun yana cikin sammai ne ko abun yana cikin kasai ne ba inda mutum zai shiga ya ce ya buya akan wani abu ba ce Allah tabaraka ta'ala ya masani ne akan wannan abun bayan ma ba sani ne Allah tabaraka ta'ala akan wannan janibi wanda ya zamanto shamili ba wato a wasu gaba ma sai a wani gaban sai ga Allah tabaraka wa ta'ala yakan gadarwa wasu matsin kayan abun da mutum duk yadda ya je ya shiga cikin wani hali wato na ya buye wani abu sai Allah ya nuna musu shi ya nuna musu shi saboda safa'i wato tsarkin da zuciyarsu take dauke da shi na'am to na'am
akwai masu tambayoyi akwai takardu guda biyu da suka rubuto malam suna tambaya akan karatu da kai dazu akan menene tufafi na alharirin nan da mai magana eh to tufafi na alharir wato harir wani wani abu ne wani wani kyalle ne wanda ya zamanto asalinsa wato an ce wata tsutsa ce take fitar da shi eh silk ne amma wasu malamai suka ce ba irin silk nan da ake ganin shi ordinary bane a ba shi bane yana da wahalan samuwa amma akwai shi eh yana da tsada kwarai da gaske amma asalin shi wata tsutsa ce yadda ka san zuma kudan zuma take fidda zuma to ita kuma wannan haka take fitar da wannan zaren da shi ake ainihin saka wannan harir din eh yana samuwa amma abu ne mai tsada kwarai da gaske shi yasa bai zamanto wato da yawa an san su an san wannan abun a kasuwanni ba
sai mai tambaya na biyu yana cewa wannan limami ne ya ja sallah ana cikin sallah kuma sai ji na ashe babu alwala to me hukuncin wannan sallah da kuma wanda ya ja su ne a in dai bai da alwala ai istiklafi zai yi istiklafi shine ya jawo wani daga sahu ya zo ya ɗoye ci gaba da sallan shi kuma wanda aka jawo din in ya zo yana zuwa daidai wurin fa zai ɗaura niyyar limanci yawwa domin da shi mamu ne yanzu ya sa wata hula ta cewa shi liman ne saboda haka ya ja su ya idar da sallah din idan kuma an yi sallan ne ya gabatar da sallan har ma ya tafi ko ya ɗau kwanaki ba zai iya taro waɗanda ya yi wa sallar ba yawwa ba zai taro su ba yawwa saboda haka sai ya tuna cewa ranar ya yi sallah da ko bai alwala ba ko tufafinsa babu tsarki to nan kam kenan sai a fawwada wa Allah lamarin a yi istighfari akan wannan shikenan ba wani abun da zai iya yi na ya samo su bi ma'ana ya dawo da su ya ce su yi su sake wannan sallah din saboda haka hukuncin sallan su yana wurin Allah tabaraka wa ta'ala sai tambayar sa ta biyu yana cewa malam miji ne ya tafiya kuma yana da mata biyu to ya dawo ɗakin waye ne zai kwana da ina ya bari eh sai a tambaye shi eh idan ya da da da zai tafi a ɗakin waye bari da ai shi hidima na na kainin kasama na ɗakuna wannan sananne ne a cikin hidima na aure duk wanda yake da mata biyu zuwa sama ya san wannan karatun yawwa to yau to mai yiwa ko an ce ko ya dawo a ruɗe ne ya manta inda ya kwana yawwa to amma in dai ya manta ma sai su tuna masa yawwa ai a wurin wance ya kwana saboda haka a da wannan kuma sai ya ɗora a ɗaki na kaza wannan shi in ya samu wahamu to ya tambaye su domin ana iya samun haka ne
sai akwai masu addu'o'i akwai yan uwa wanda suke sabis a bauchi sun dan samu matsala a wurin sabis ɗinsu na suna neman mana ya sa su addu'a abun ya kai ga har an dakatar da alawensu kuma ana shirin kara musu duration na gama sabis ɗin nan to suna roƙon malam a sa su addu'a Allah ya yi musu wannan Allah ya daidaita su amin yawa sai wannan kowa suna cewa malami dan kasuwa ne na gamu da karayan arziki da yawan bashi ya min yawa ina neman malam a sani addu'a da addu'ar sauran yan uwa musulmi albarka wannan wata amin Allah ya warware mini amin amin amin yawa sai wannan shi ma yana neman addu'a kan shari'a
Mm, da kuma gode da samun mata na gari mm, da kuma gafaran babansa na'am sai wannan kuma ta aiko da sadakar naira ɗari tana neman malam ya sa ta a addu'a Allah ya ba wa yadda miji na gari Mm.
tana kuma fama da rashin lafiya Allah ya ba ta lafiya amin da da sauran duk dai masu addu'a ba sa niyansa malam ya mana addu'a Allah ya warware mana ya biya mana bukata to Allah ya warware mana Allah ya gafarta mana sannan akwai wani shewa abubakar nyala a, na duwala daga kamaru an aiko mana ya rasu ya Allah ya masa gafara wasu yan uwa sun san shi ko lokacin maulidin shehu ya zo nan an saukar da shi gidan alhaji jauro babbi eh, babban mutum ne babba ne daga cikin halifofin shehu Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa Allah ya riko da hannuwanmu Allah ya gyara mana lamuranmu zahiran wa badinan Allah ya mana gwaggwaban falala a wannan wata mai albarka Allah ya mana kyakkyawan rayuwa ya mana kyakkyawan makoma ya mana kyakkyawan ƙarshe Allah ya biya mana bukatun mu zahir mu badinan Allah ya kiyaye mu kiyaye mu ya kiyashe mu mummunan zuriya Allah ya gyara mana yaran da suka lalace nan Allah ya gyara mana yaran da suka lalace din Allah ya gyara mana yaran da suka lalace nan alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Alhamdulillah.